أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنا الحمد لله العلم عند الله ولا حول ولا قوة إلا بالله yabo da godiya sun tabbata ga Allah mai kowa mai komi da ya sake haɗin wannan masallaci mai albarka da ke garin kwalfa inda muke ci gaba da gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a kowace shekara a cikin suratul baqara yau muna uku ga watan ramadana na shekara ta 1447 wanda ya daidai da 20 ga watan biyu na shekara ta 2026 miladiya wannan shi ne darasinmu na biyu a cikin suratul baqara ko mun kwana aya ta 222 da da biyu za mu tashi aya ta 223 ko insha Allah shine zancen Allah ne sa'ukum har sallaku
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين
Allah ce nisa'ukum matan ai furujahunna wato shine al'aurarsu an bayyana ko mawadi wurare ne na harsul lakum wato shuka gare ku wato ai mahalli zar'ikum alwaladu wato bagirin nan na shuka da kuke ta 'ya'ya ma'ana bagire ne da kuke shuka 'ya'yanku wa fihi majazun a cikin wannan aya akwai majazi wasti'aratun bil kinayati kuma akwai isti'ara da kinaya an saka ya zance fi tashbihi ma yaliqu fi arhamihinna game da kamanta abin da ya dace yake zama a cikin mahaifayin su mina na ɗigun mani bilbuguri an siffanta shi da ainihin iri wahunna kal muharifi wato matsayin kamar gona suke tun da gona ɗin ne wurin da ake sanya iri da ƙarshe ya ainihin fito ya zama shi ma shuka to Allah subhanahu ta'ala ya siffanta al'auran matanku a matsayin gona wadda kuke shuka irinku sai ainihin su fitar da wato ainihin 'ya'ya. yake cewa wa afradal khabaru wal mubtada'a jam'un li'annahu masdarun wato da anka ce nisa'ukum kaga jam'i ne amma da anka zo sai anka ce harthakum sai zan khabarin an kawo shi mufradi saboda mi masdar ne ai mahalluhu ai bagirin sa wa huwa alqublu shine gaba wato ainihin na matan ku anna ai kai fa shi'tun dai da dukun kaso shine fa atu harsakum anna shi'tun ku zo ma ainihin matan ku ta inda kun kaso kamar yadda gonar da aggare ka ba a cewa dole sai ka biyo ta gabas ko ta yamma ko ta kudu ta arewa babu wani wanda za a wa shinge ga gona te ko a mai koha duk inda ka so kana faɗo ma gonarka to ishara ce akan cewa namiji na da ikon tasarrufi da matarsa kamar yadda yake da ikon tasarrufi akan gonarsa za mu zo mu ji bayanin da shehu abdullahi allah ya kansa da rahama yake cewa wato a lokacin saduwarku ku kwance ku to kuna da mafa'atu harsakun ku zoma wato ainihin ku biya bukatar ku an nashi itun yadda kun kaso min qiyamin wa qu'udin tun daga tsaye ko zaune wa tija'in ko kwance wa iqbalin ko ta gaba wa idbarin ko ta baya nazala wagga aya ta sauka raddan liqaulil yahudi domin raddi ga zancin yahudawa yahudawa sun ce man atamra'atahu fi qubliha min jihati duburiha ja alwaladu ahwalu suka ce duk wanda ya sadu da mata ta ainihin ta al'aurarta ta gaba amma ta baya to ɗanɗannan zai zo mai dibin gora wakila wasu malamai sun ce anna bi ma'ana haifu wato ma'anar fa'atu harsakum anna shi'tum to ma'anar shi ne wato ainihin min haisu ai min ash- min ayyi shakkin shaitu duk inda kun kaso ba'da an yakuna al-ma'ta wahidun wa huwa mawdi'ul harf amma da sharadi ya zamo ta farjin su za ku saduwa da su ba ta addubura ba wa hadha min al-kinayati al-latifati wa ajma'a al-a'immatu ala tahrimi ita'ihin fil adbari yace wannan to kinaya ce ta saduwa wadda ke ƙur'ani bai hituwa ƙarar ya bayyana wasu maganganu saboda kunya da kuma hikima ta isar da zance amma dukkanin malamai sun yi ijima'i akan haramcin saduwa da mata ta addubarsu sai shehu abdullahi ya ƙoƙarin koro ya ce wa ma yi huka an malikin min annahu ahallahu ya ce duk abin da ka ji an yi hikaya cewa imam maliki ya halattar da haka nan tufa kadhibun alaihi ƙarya ce an ka jingina an ka laƙa ma imam maliku وقص على ابن وهب وغيره عن ذلك yace ibn wahab da waninsa sun tambaye imam malik game da hukuncin ainihin namiji sadu da matarsa ta addubura wa qala sai imam malik yace ma'adallahi alastum qauman urban ashe ku ba laraba kuke ba Allah ya tsare ku kuna larabawa a ce kun gaza fahimtar zancen Allah hal yakunu al-harth illa mawdi'u az-zar'i yace ai bai koyuwa ai shukka sai inda take hituwa don haka yadda ainihin kuka san gona ana shuka ne don ta hito to haka saduwar da kuke ana shuka ana kuna saduwa ne domin ku samu yaya to ko ba a haihuwa ta addubura Allah bai tsara wannan ba in kai yi wannan to ka kauce ma tsarin da Allah subhanahu wataala yi sai zancen Allah wa qaddimu li anfusikum Allah ce ku gabatar da kawunan ku ai al'amalu salihu shine ku aikata aiki na gari kattasmiyati indal jima'i kamar yin bismillah a lokacin saduwa da iyali waddu'a ilwalidi fihi da kuma addu'a wadda ta tuzgo a cikin sa ita ce Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana wato ya Allah ka nisantan mu na shedan kuma ka nisanta shedan abin da ya azurta mu hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yazo kusanta iyalansa ya faɗi wannan addu'a babu shakka idan Allah ya kaddar sun samu da a wannan saro tasu to za a nisanta shedan daga abinda Allah azuta su da shi Allah ya ce wattaqullah ku ji tsoron Allah fi amrihi wa nahyihi cikin umarnin Allah da kuma haninsa wa'lamu annakum mulaqu ku sani cewa za ku hadu da Allah bil ba'thi a lokacin da an kai tashin kiyama fayujazikum bi a'malikum zai sakanka muku da ayyukanku fa'iddu li liqa'ihi ma la yukhzikum don haka ku yi tattali ga haduwar nan da Allah subhanahu wataala ta yadda ba za ku kunyata ba sai Allah ya rufe ayar da cewa wa bashiril mu'minin kai bushara kai annabi sallallahu alaihi wasallam ga masu imani alladhina taqaw bil janna wadanda suka ji tsoron Allah ainihin ta hanyar aljanna Allah subhanahu wataala zai sakanka musu ita ce bushara da aka ce ai musu sai Allah ya ci mi gaba
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم
sai Allah subhanahu wataala ya ce wala taj'alu Allah 'urbatan li aymanikum kada ku sanya Allah ya zamo kariya ga rantsuwa ya zama kuna son ku aikata na alkhairi amma sai ku rantsuwa ku gitta Allah in ai magana an ka ce missa ba ka zaka ce ai ka riga karanci Allah ce kada ku sanya Allah ya zamto wato ainihin nasban wato ya zama shine tsakiya katanga ta hana alkhairi wannan yana faruwa a lokacin da wani aiki alkhairi ne ka saba yi ko ko zakai sai ka ce wallahi tallahi baka yin kaza ya an kai ma magana ka ce ai ka riga ka race ka ga hana alkhairi rantsuwarka to Allah ce ka kuma shi shi haka ne bi an tuksiru alhaliku bihi shine ku yawaita rantsuwa da Allah aw ma ne alli ajli aymanikum ko ku ya zama Allah shi kun ka sa ya zan da kun rantse da shi to sai zan shi a dalilin rantsuwar ku ta rasa yin wani abu na alkhairi ai bi ma'ana an tabarru ai Allah tabarru shine kada ku rantse da Allah ku ƙin aikin da'a aw bayanul lil aymani wa an muta'alliqatun bi 'ardatin 'ala al-awwali wato koko ya zan an Allah tabarru shine ma'ana ai an tabarru rantsuwar ku ya sa ku ki aikata domin ya zo ai an taqulu ai Allah taqulu Allah taqulu an fahimta ko wanda ya tabbata a lugha wal ardatu fi'latun bi ma'ana maf'ul in an ka ce urdatan ma'anar shine kada ku sai wato ma'anar maf'ulu ce an gane ku kada ku sanya Allah ma'arudan abin gitta shine ma'ana sai an kawo shi da siga ta masdari ta mana fahimta wannan ko Allah ya ji kamala Shehu Abdullahi an gane ma arada lil amri aw duna shay shine abinda ya gitta ma wani al'amari ko ya sha makance tsakanin wani abu ma'ana kada kusa Allah shi zamto shine ya sha makance eh an ka ce wani missa da kana ba da sadaka ka bari missa wani da kana zuwa aikin hajji ka bari missa wani da kana wani aikin alkhairi ka bari sai ka ce Allah ka riga ka rance da Allah ba ka ƙara ba kaga ka sanya Allah hajizan mani'an wato shi a katanga shi a shamaki don haka ba imani na ba a cewa ne me yasa ka ka ce wallahi ka riga ka rance ko ba a hitan mako ka sa hadde tsaye ce wallahi ta riga ta rance an bayyana Allah ya sauka yake cewa la tad'alu Allah hajizan ay kusan ya shamaki lima halaftun alaihi bisa ga abin da kun kai rantsuwa akan sa min anwa'il khairi na nau'uka alkhairi lima ruya saboda amidin an ka rawaito annaha ita wagga aya nazalat ta sauka fi Abdullah ibn Rawahata ga wani mutum da aka ce ma Abdullah ibn Rawahata halafa yayi rantsuwa Allah ya takallama khannatahu Bashir ibn Nu'man cewa ya yi rantsuwa ba zai ainihin sake magana da ɗan'uwansa ba da aka ce bashiru ibn nu'man wala yuslihu bainahu wa baina ukhtihi ko ba zai yi sulhu ba tsakaninsa da ƴan uwarsa fa idza qila lahu fi zalika ya anka ce mamisa ya kayan haka qala sai ya ce halabtu billahi na riga na rance da Allah ban sake magana da su Allah af'ala bazan aikata ba an fahimta ko to sai ga ayatar sauka sai ta kore wannan cewa don kayan rantsuwa duk ka ce baka wani aikin alkhairi to aikin banza na ka walwale shi kai aiki annan alkhairi yayi wa tattaqu wa tuslihu bainan nas shine Allah ce to shi yasa can farko ce an tabarru din nan shina da alaka an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas an gane lokaci aqafun ala tabarru cewa wa tattaqu da cewa wa tuslihu shina da alaka da an tabarru allazi huwa bayanun min wato wanda shine bayanin min li'aymanikum ay illatul linnahi wannan dalili ne na hana wadda anka ce ku bayyana tsuwa ay annaha iradatun bikam wa taqwakum birrakum wa taqwakum abinda ake nuyi ai birrakum wa taqwakum wa islahikum bainan nas ba an tab Allah tabaru ba abinda aka so ku kyautata mutane na wa tukrahu al-yaminu ala tarki dhalika an kyamace rantsuwa akan kin yin sulhu tsakanin mutane wa yusannu fihi al-hanafu amma sunnanta mutun in yayin rantsuwa ba zai aikata wani alkhairi ba to ya walwale rantsuwan nan yayi kafara wa nahawihi fa hiya ta'atun lillahi ya haka shi da'a ga Allah wallahu sami'un Allah mai ji ne li aqwalikum ga zantukan ku alimun ko masani ne bi ahwalikum da halayenku wal yaminu billahi ja'izatun rantsuwa da Allah ta halatta wa bi ghairihi amma ya'ayin waninsa to makaruhatun makaruhi ne inji wasu malamai wakila wasu malamai sun ce haramun haramun ne walhalifu bil asnami amma rantsuwa da gumaka kam litta'zimi don girmama su kufurin kafirci ne wal ghairihi haramun rantsuwa da wani Allah dai haramun ta shi a magana ingantatta kaga shi mashi Abdullahi zai damu magana cewa duk ba magana makaruhi rantsuwa da wani Allah haramun nan wa man halafa billahi fi mustaqbil ta'atin aw ma'siyah aw mubahin fa hanatha fa alayhi al kaffaratu ace duk wanda ya rantsuwa da Allah game da wani aiki na da'a ya ce ba zai yi ba ko wani sabo ya ce zai yi ko wani abu na halal to sai hwasa to nan ka fara zai yi zai ci yadda mutum goma ko ya musu tawahi su goma ko ko ya azumi kwara uku aw alal madi ko ko mutun ya rantsuwa ga abin da ya wuce ka wallahi kamar ya ce wallahi ma fa'altu wallahi ni ba aikata ba kaga ya riga ya wuce wa qad fa'ala alhalin ya aikata aw laqad fa'altu ko ya ce wallahi na aikata wa lam yaf'al alhalin bai aikata ba wa huwa alimun kuma ya san da cewa bai aikata ba yace ya aikata fa huwa al-ghamus to ita an rantsuwa da aka ce ma wato yaminul ghamus yajibu at-taubatu minhu tuba ta wajaba gare shi lal kaffarata ba kaffara ba inda malikin wa abi hanifata a gurin imam malik da abu hanifa wa alaihi al kaffaratu inda shafi'i amma kaffara ta hawaya ne a gurin imam shafi'i wa in jahila fa huwa min lagawi al yamini in kuma yayi ta bisa ga rashin sani ne to tana cikin lagawul yamin an fahimta ko ita kuma ita ce zamu karanta yanzu inda Allah ya ce wa ilaiha al isharatu gazancinta nan zai zo gaba inda Allah ce la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi amanikum
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبتم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم
Allah subhanahu wataala ce la yu'akhidukum Allahu bil lagwi ay al ka'in fi aymanikum Allah ba zai kama ku ba da rantsuwa da kun ka saba yi a cikin rantsuwa wato rantsuwar da kuke yi ta lagau wadda malamai sun yi maganganu da yawa akanta Imamu ah, Malik kamar da Aisha Allah ƙara mata yadda ta ce ita ce magana ku la wallahi ba la wallahi sai ka ce eh wallahi a wallahi an bai da ku kaga wannan rantsuwan ka ce sai ka mata kafara to ba a san ko kafara nawa za ka yi ba zai yi haka na an fassara lagawul yamin game da zo cikin ibnu kasir da cewa mutum ne kana da yaqini ya shiga cikin gidan gashi ya bi ta kwarkwada ya hida baka sani ba sai aka ce wallahi na mallan Umar aka ce ai yana nan cikin gida wani ce a Allah bai cikin gida aka ce wallahi yana cikin gida ko da aka ni ba ko bai cikin gida shi ya bi hanyar can da ba sani ba yanda to wannan baka da kafara ita ce la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi amanikum an ya halifa ala ma ghalaba alayhi dhannuhu aw tayaqqanahu fayadhharu khilafuhu inda malikin wa abu hanifata yace shine mutun yayin rantsuwa akan zatunsa ko abin da yake da yaqini sai sabani haka shi bayyana kamar yadda Imam Malik da Abu Hanifa sun ka tafi akai aw ma yasbiqu ilayhi al-lisan min ghairi qasdin al-halif ko ko abin da ainihin halshe yin rinjaya akan sa ba tare da nufin rantsuwa ba na haula wallahi wa bala wallahi inda Shafi'i a gurin Imam Shafi'i yace shi al-lagul yamini fala ithma alayhi wala kaffarata don haka babu laihi akan mai irin wannan rantsuwa ko kafara walakin sai dai yu'akhidukum Allah na kama ku bima kasabat qulubukum ay qasadathu min al-aymani idha hanaftum Allah na kama ku da laihin abinda zukatan ku sun ka kudurce bayan kun walwala rantsuwan nan wallahu Allah ghafurun mai yawan gafara ne lima kana min al-lagwi ga abinda ya kasance na yasasshiyar rantsuwa halimun ko mai juriya ne bi ta'khiril uqubati ga jinkirin uquba an mustahiqiha ga wanda ya cancanci amai uquba tarabbusan littawati domin jiran ya tuba qala al-halimi mala halimi yace al-halim huwa alladhi la yahbisu afdalihi an ibadihi li ajli dhunubihim yarzuqul asi kama yarzuqul muti'u yace siffa Allah ta cewa al-halimu shine wanda bai hana arziki ga bayansa dada mai sabo ne ko mai aikin alkhairi saboda ɗaya ya saba mai kamar yadda yaka azarta mumini to haka yaka azarta kafiri wa baqiyatul afati wal balaya haka nan yakan jarabci mumini ya jarabci kafiri wa huwa ghafilun la yadhkuruhu fadlan an yad'uhu aw yashkurahu kama yaqiha al muti'u alladhi yad'u wa yas'alu kama yadda Allah subhanahu wata'ala yake samun kafiri da ainihin musibu da jarabawa alhalin bai sani ba to haka shi ma mumini wanda yake da'a kuma yake roƙon Allah to daga nan intaha fassara waɗanga ayoyi sun wuce sai aya ta gaba Allah ya shiga yana bayani akan waɗanda suke rantsuwa ba za su sadu da iyalinsu ba to ga adadin kwanukan da adadi ka su wuce su sai Allah ya ce mi
للذين يؤمنون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم
wato abin da ya faru a lokacin jahiliya mutum na iya cewa ya rantsuwa ba zai sadu da iyalinsa ba zai kusance su ba kuma ya ɗaki ba musu ɗaki ya koma wani wuri ya hita batunsu ko ba suke su yi ba ya shekara guda shekara biyu kaga akwai cutarwa to sai musulunci ya salimi cewa kai ya wuce wata hudu kai ya wuce wata hudu in ya wuce wata hudu to a kira shi a jiya shin sakin tana ya koko dai don a san zamansu shi ya ka'ida to sai Allah subhanahu wataala ya ce lil ladina yu'luna ga waɗannan da ay yahlifuna an yataba'adu suke rantsuwa za su nisanta min nisa'ihim daga matansu ay halafu sun rance Allah yujami'uhunna cewa ba za su sadu da su ba aksara min arba'ati ashhurin qasdan wato sama da wata hudu qasdan domin nuhi liddaradi don cutarwa fi halin rida aw al-ghadabi a lokacin yadda ko lokacin hushi ma'ana wa gani santa ko da cikin yarda ake ba a yi wani hada ba to kuskure ne ko ko cikin fushi duka yana faruwa tarabbusu za su yi jira shine intizar jira arba'ati ashhurin wata hudu da an ka ce tarabbusu arba'ati ashhurin mubtada'un khabaruhu lil ladina wato khabarin sa shine lil ladina yu'luna min nisa'ihim sai an kai wato ainihin at-taqdim ma haqqu at-ta'khir lilladhina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhurin wa ashara arba'ati ashhurin wa ashara lilladhina an gane to sai an kai wannan wa udifa tarabbusu ila adh-dharfi 'ala al-ittisa'i ay lil-wali hatta at-talabbusu fi hadhihi al-mudda da an ka ce tarabbusu arba'ati ashhurin wa ashara an ka jingina attarabbusu zuwa ga zarfi cewa an ka jingina shi zuwa ga adadin kwanuka guda hudu to an nuna shi waliyin ainihin ita mace to an ba shi dama a cikin wannan a wannan lokaci yayi bincike fala yutalabu bi fai'in wala talaqin illa ila illa fi aksar min arba'ati ashhurin inda thalathati khilafan li abi hanifata fi annaha min al-arba'ati fama fawqaha yace to a cikin wannan mudda ta wata hudu ba za a neme shi akan ya sake ta ba sai an wuce wata hudu domin a gurin mahiyan malaman ga guda uku Imam Malik da ainihin Shafi'i da Ahmad to suna ganin ila'i wata hudu na zuwa sama shi ko Abu Hanifa shina ganin daga wata hudun na aka nuhi zuwa sama daga cikin wata hudu na don haka da zara an shiga cikin na uku an shiga cikin na hudu to a gurin abu hanifa za a kira mijin a jiya 'yan sakin tana yi amma a gurin su imam malik da shafi'i da ahmad to sai an wuce wata hudu sannan za a kira ne akan a jiya 'yan sakin tana yi an fahimta wala fi ma qasada bihi salahu ka hatta yabra min maradihi aw taqtima waladaha khilafan li abi hanifata wa shafi'i yace amma ba ana nuhin idan yayi nuhi bane kila bashi da lahiya sai kaurace mata ko kuma ta yayi dandanta ko wani abu daga cikin hikimomin da shi ya tsara to kaga wannan ba a ce mai ila'i amma fa duk da haka sabanin Abu Hanifa da Shafi'i wa idha halafa ala man'il kalami aw al-infaqi فهو مول على الصحيح وكذا إن قال إن شاء الله عند ابن القاسم والصحيح خلافه قاله ابن العربي yace to amma in ya rantsuwa yace wallahi ba zai saki mata magana ba ko kuwa zai saki bata abinci ba an gane to nan kan za a zauna da shi an gane za a zauna da shi wannan shine magana ingantatta ko ko yace insha Allah to shi ma dole a bincike shi an gane dole ya sanya limit a gurin ibn al-qasim na shi ma ila'i ne wa min muta'alliqatun bi uluna ala ma'anal bu'di aw yuqalu ala min imra'atihi wa 'alayha allati fa in fa'u idan suka dawo daga ila'in nan raja'u fiha suka dawo a ciki aw ba'daha ko bayan sun yi ila'i anil yamini daga rantsuwan nan bayan sun yi rantsuwar cewa za su sadu da iyalinsu ba kuma da ba sun ka dawo ilal wata'i zuwa ga saduwa da su wal kaffaratu la bi mujarradi raja'at illa li udhrin fa yuqalu lahu kaffir to za a ce mai kaffara in ya dawo akan ya zo din da ya kare rantsuwa ta amma in bai dawo ba to sai a bari sai watan nan sun cika an fahimta ko amma in ya dawo to sai ya yi kafara fa in kafara idan ya yi kafara to shikenan wa illa in ko bai kafara ba tulliqat alaihi sai a sake ta in bai kafara ba ya dawo to lalle sakin ta zai fa inna allaha ghafurur rahim لما أتوه من ضرر المرأة بالحلف أو إثم حنثه إذا كفر بالفيعة التي هي كالتوبة يتي الله ما يغفر ne ko mai rahama ne ga abin da ya aikata na cutar da matarsa ta hanyar yin rantsuwa ba zai kusance ta ba ko ko ta walwale rantsuwarsa da yayi in har ya dawo kamin cikawa adadin nan na kwanuka wata hudu sai ya zama kamar tuba in bai kafara ba to Allah na ayyahi mai in ya tuba sai Allah ce wa in azamu talaq
وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم
Allah subhanahu wata'ala ya ce wa in azamu talaqa idan ko sun yi nuhi ai nawawu sun yi nuhin at-talaqa saki fa inna Allah lalle Allah sami'un li talaqihim mai ji ne game da sakin da sun ka kodota sun ka furta alimun ko masani ne bi gardihin da nuhin su fihi a cikin wannan ila'i da sun kai fa in azamu alaihi bi allam yafi'u falyuwaqi'u in sun yi nuhin cewa ba za su ainihin dawo ba ay falaysa lahum ba'da al-muddati illa al-fai'ati aw at-talaq to lalle idan muddan nan ta cika dole ne su dawo ko kuma su saki fa in aba in yaqin ko guda tallaka alaihi al-hakim wahidatan to ya halatta alkali ya mata saki guda domin cikin hukuma alkali dai hadda iko ya saki matak kana ji kana gani ya saki matak ai alkali mallan banna shi kai wata kuma wata shi na gyara an gani ya halatta shi suke ba ta kayan wani an haka wata gaba Allah ya sauka duk duniya shi da wannan ko uba da aka cewa uba bai sake shi dai mace ka saki an gani eh kuma a wani malami ya ce ka diba har yanzu wani alƙalin ku karatu ya amma kai da ilimin ka ce ballai an kai hukara ya da rawanni Allah ya samu da shi shi yasa aka su malam nuna ku zo karanci alƙalancin ko kowa ko kun karanci in yara suka yi suka yi legal eh sai da su zama alƙalai na to ai shi ba matsalar ku sai ku hana alƙalanci zama da kawai na قال ابن العربي في الأحكام هذا دليل على أن مضي المدة لا يوقع الطلاق بل لا بد من مراعاة أزمه ابن العربي كنسان أكوي ابن العربي بدايبيوني أكوي ابن العربي أكوي ابن العربي ابن العربي أنت أدني دم بدعاني ملحدي shi kuma ibn al-arabi babban malam fikihu ne masani to shi ne shi abdullahi ya ce ibn al-arabi ya ce kenan ya nuna wata hudu din in sun ka wuce an ka shiga wasu ba da yin wata hudu din ta sako ba sai an saki an gani da Allah ce mi bai na azamu talaka in sun yi nuhin saki ya kyale ta wata hudu kuma an ce ka auce wata hudu to ko yanzu dai sai an bincike sannan mi ya kwado ta niyyar saki bisa ga wannan wanda ka ce ta gidan sai na nemi kaza kaza irin wannan duk ba saki bane mutane yana kyau su kula da wannan وقال أبو حنيفة أبو حنيفة يتي عزم الطلاق تؤلم منه بترك الفيء to da zara an ka wuce wata hudu bai mai sheta ba Abu Hanifa yace ta saku da ai wata hudu bai dawo ba to ta saku inji Abu Hanifa ka ashe sawa ku dai fahimtar malamai yani yaqulu Abu Hanifata yace abinda Abu Hanifa kanuhi inji Shehu Abdullahi idza madatil muddatu faqad bana bi talqatin idan har wata hudu sun ka shude bai ce ya maishe ta ba to ta samu saki guda wa muddatul ila ilil hurri wal abdi sawa'un inda shafi'i yace lokacin nan adadi na ila'i ga daya da bauya a gure imamu shafi'i ga da da bawa to daidai ne a gure imamu shafi'i duk wata hudu ne wayanta sufu bin riqi da malikin wa abi hanifata amma a gurin imam malik da abu hanifa to wata biyu su an gabawa lakin na malikan ya ƙulu bi riqi zauji wa abu hanifata bi riqi mar'ati amma imam malik cewa yayi idan kai namiji kake da ita ko mace tana bauya to nan ne hukunci ya tabbata gare ta wata biyu sai Allah ce wal mutallaqatu
والمطلقات يتربصن يتربصن
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء
Mm.
ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبؤولاتهن وبؤولتهن وبؤولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم
Allah subhanahu wata'ala ya ce wal mutallaqatu mata waɗanda an ka sake su ya tarabbasna ayyan tadhirna suna jira bi anfusihinna da kawunan su kamin su cika idda su je zuwa ga aure ai shine yan tadhirna bi anfusihinna anin nikah kamin su sake wani sabon aure in an sake su za su yi jira salasata qurun jini uku ko tsalki uku tamdimin hina talaqi wato za su shuɗe daga lokacin da an kai sakin nan sai ta yi jini uku ma'ana haila uku jam'u ƙar'in wato shi ƙuru'in jam'i ne na ƙar'u bi fatahil qafi an karanta shi da wa qafun fataha wa huwa tuhru inda malikin wa shafi'i wa ahmadu ma'ana alqur'u a gurin imam malik da imam shafi'i da ahmad shine a tuhuru tsalki awul haidi ko ko a alƙur'u ana nuhin haila ma'ana jini inda abi hanifa ta gurin abu hanifa fa idza tallaqaha fi tuhurin idan ya sake ta a cikin tsalki kana baqiyatu tuhuri qur'an to sauran tsalkin nan sai ali sawa da shi kenan in ya sake ta cikin tsalki kaga sai a ce tsalki ɗaya kenan in ta yi jini ta samu tsalki sai a ce tsalki biyu kenan in ta sake jini ta samu tsarki sai ce tsarki nawa uku kenan to yanzu ya halatta ta aure wani idan aka dauki fahimta ko Abu Hanifa da yace ana nuhin salasa ta quru jini uku to yanzu in ya sake ta cikin tsarki sai ta je ta yi jini sai ta yi tsarki sai sake jini biyu kenan ko ta yi tsarki ta sake jini uku kenan to kaga ya hi tsawo amma na Abu na Imam Malik da ya fassar Aisha tace al-aqra'u al-taharu to za ta yi mi haila biyu jini uku kiyaye wannan na da fa'ida Allah akbar kamilan cikakke walau lahazatin ko da ko digo guda ne fa idza dakhalat fil haidati salisati idan ta shiga haila ta uku ya dauki ba na tsalki kenan tammat iddatuha indahum to wato iddata ta cika a gurin su shine Malik da Shafi'i da Ahmad khilafan lil hanafi sabanin abu hanifa kaga arin jayayi kaga fahimta shi ita ce fahimta su ita ce mu'tabara fa'in tallaqaha fil haidi idan ya sake ta cikin al'ada lam tahilla hatta tadkhula fil rabi'ati tuba ta halatta har sai ta shiga cikin haila ta uku jini tsalki na uku kenan ko yawwa khilafan lahu sabana abu hanifa wa kullu ma marra fil madkhul bihinna duk abin ga da ya gabata to ana magana ne ga waɗanda an ka yi duhuli da su fala iddata li ghairihinna babu idda ga waɗanda ba a sadu da su ba idan mutum ya aure mace kila yana ma Kano ko wana wata jiha aka daura musu aure to da can sai ya sake ta kaga bai ko taho ba to yanzu babu wata idda babu wata idda auren ta ɗaya za ta yi daman kiyayewa ga idda saboda kada wai a dauki cikin wanga gida a kai wani gida to duk inda an ce ko an yi jini uku tsalki nawa an ɗaya wannan tambaya Allah ƙwarfa hikima ta shari'a yanzu don haka kenan an cire jiya ma na yi bayanin gare ki mana man- daidai karatun mu wuri guda ya kai da tafsirin da kai na dare da wangare ya haɗe wuri guda an gane to na mance in kawo wanga category mun yi bayanin wasu categories guda uku game da idda amma haka wanga sai an kamantar da ni wadda ita an yi auren amma ba a kai ga saruwar ita ba to sai aka sake ta to ita mi za ta yi amma a ya yi wanda biyu za na ka hatu mai mu'amina ta sun matsalabta muhunna min kawai an ta masu hunna ba ma lakum alaihin da min ɗaukacin ta ta duna ba mafi uhun da wasan ruhun da sarahan jamila kaga ga aya ta ce su shi da shehu abdullahi ya ce allah ji kansa da rahama fala iddata li ghairihinna lima ya'ati saboda abin da zai zo wa fi ghairi al-ya'isati was-saghirati hakanan da wadda ba tsohuwa ba ko karamar yarinya domin ita tsohuwa ta shekar 80 ko 70 kaga ta ba al'ada kaga ba da jini za a lisa tsalkin ta idda ta ba hakanan yarinya karama wadda bata isa al'ada ba sai mijinta sake ta ita ma idda ta fa iddatuhunna thalathatu ashhurin idda su wata uku وفي الحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن كما في سورة الطلاق هكذا ما سوتكي سوما to inda su shine da zaran sun haihu zaka in yau miji ya saki mata ta tana da ciki wata tara gobe ta haihu to tana ya auren ta banda gobe ko mijin ta yaro sai ta haihu gobe to ta cika ba sai ta cika wata wata kwana gobe kun je wani karatu ko na'am وفي غير الإماء فعدتهن قرآن بالسنة والإجماع وتوسكوا باي توجيني أم بنتهو سبان آية ويتربصن خبر بمعنى الأمر للتأكيد وإيجاب وإيجاب المسارعة إلى امتثاله وبنائه على المبتدأ يزيده فضل تأكيد shi abdullahi yana bayani akan loka ya ce nan da aka ce ya tarabbasna wal mutallaqatu ya tarabbasna bi anfusihinna talatatu quru to khabar ne na al mutallaqatu kuma an kawo shi da siga ta fi'ili mudari'i amma yana nuhin amri mata waɗanda an gaske su suna jira ma'ana su jira an bayyana su yi idda maimakon a ce su yi idda wata hudu sai aka ce suna idda wata hudu hanhari bi ma'ana al'am litta akidi domin karho zance sa an kai haka haka za su ci gaba da yi ba a canza wa thalathatu qurun nusiba ala dharfi shi ko an ce salasata quru' ai mai nasba saboda matsayin shi na zarfu az-zaman awul maf'ulu bihi ko ko misa an ka ce salatata qur'in wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salatata ana ita salatata qur'in sai zan kabar ne shi sai zama ne eh ko yaza akan maf'ulun bihi وأتي بجمع الكسرة دون القلة وهي الأقراء لأن الحكم لما عم المطلقات ذوات الأقراء تضمن معنى الكثرة فحسن بناؤها أو لأنها أشهر في الذي بمعنى الطهر فرقا بينه وبين جمع الذي بمعنى الحيض وهو الأقراء كحديث دعي الصلاة أيام أقرائك كما سيانك ذو شيء قروب أنك جمع إلا ونقاعد أقراؤك سبنا وتنين أشهر الأربعة وده سألت wala ya hillu lahunna ba shi halitta gare su an yaktumna su ɓoye ma khalaqallahu abinda Allah ya halitta fi arhamihinna a cikin mahaifarsu min alwaladi na 'ya'ya in suna da juna biyu su haɗi don a san lissafin da za a yi gare su awil haidi ko kuma al'ada isti'jalan fil iddati aw ibtalan li haqqi az-zawji fi ar-raj'ati ka a ce musu shin wancan har yanzu bake cika da wata har yanzu bata cika ba ta yi diliyan abin ko ko ta yi sauri ta ce ai ta gama don ta gaji da shi ta aure wani kawai Allah ce su ji tsoron Allah saboda nan ana komawa ne ga magana ta ita an magana alƙaulu ƙaulu saboda ita ka al'ada yan ka ce to ya ce ya mai da aure ta ce a'a ai na riga na cika idda an gane to kaga in ta yi wa Allah ya ji Allah ya sani amma Allah ce in kunna yi minna billahi wa yawmil akhir in hasun imani da Allah da ranar lahira wa fihi dalilun ala anna qawlaha maqbulun fi dhalik wato a cikin wannan aya akwai dalili da cewa magana ta ita an magana da ita ga al'ada summa akkada al-wa'id fihi wa 'azzamahu bi qawlihi sannan sai Allah ya ƙarfafa zancensa da ainihin tsoratarwarsa da cewa in kunna yu'min na billahi wal yawmil akhiri in har sun yi imani da Allah da ranar lahira ayyan baghi an yamna'ahunna al-imanu an zalika wato wannan ya isa imanin su da Allah da ranar lahira ya hana su daga su boye gaskiya in sun cika idda su faɗi gaskiya in ba su cika ba su faɗi wa bu'ulatuhunna mazajinsu ad-damiru lil mutallaqati ar-raji'at wato wannan damiri na cewa bu'ulatuhunna damiri ne na su matan nan da anka sake su wato mijin wanda ya saki mata fa huwa akhassu min al-marji'i wato ay azwajuhunna su adda haƙƙin su mai shi suna da haƙƙin su mai shi su wa bu'ulatuhunna jam'u ba'al jam'i ne na al-ba'lu shine miji wata ilitta hadisul jam'i da an ka ce bu'ulatuhunna domin a nuna jam'i ne na mata ma'ana mazajinsu su waɗanda an ka saka da mutallaqatu to sunan hicincinta su mai da matansu in suna bukata a haqqu bi raddihinna bi muraja'atihinna walau ubina koda ko an nisanta su fi zalika a cikin wannan ma'ana suna damar koda ko ta bar gidan yana damar shi mai shi ta kace to ai har ta ba su kayanta ai zamanar tarabbus wa in ƙala raja'atuha in yace na mai she ta faqalat in qadat iddati lam yuqbal dhalika minha bi'add al-qawl wa qila qubila wasu kace za a karba in aradu islaha in sun nuhin gyara tsakanin su bi izalatil wahshati bainahuma la idraran lil mar'ati ba dun cutarwa gare ta ba yaka sun ya mai she ta a adun ya gyara وقطعها عن الخلاص وهو تحريد على قصده wato wannan kwadaitawa ne akan dai a dawo in yana gyaruwa a ga Allah subhanahu wataala na son a dawo a cigaba da zamantakewa wa haqqu la tabdila fihi id la haqqa li ghayrihim fi nikahihin fi al-iddati wa aslu al-ba'l asalin kalma al-ba'l ana nuhin as-sayyid shine shugaba shi yasa aka kira miji al-ba'l walmaliku mamallaki summiya bihi zauju shehu abdullahi ya ce a ambaci miji da cewa alba'alu shugaba mamallakin matarsa liqiyamihi saboda tsayuwarsa bi amri zaujatihi ga al'amarin matarsa wal aya ita wagga aya na hata ya hani li amri ahli aljahiliyyati ga al'amarin mutanen jahiliya kanu yuriduna bil muraja'ati al-idrara sun kasance suna fakewa da mai da matansu domin cutar da su فنهى الله المؤمنين عن ذلك سي الله يحنى مؤمنين daga yin haka wa amarahum bi husnil asharati ya umarci muminai da kyautata zamantakewar su ba'da raja'ati bayan sun mai da matansu walidha atba'ahu saboda haka Allah ya bi wannan magana tasa da cewarsa walahunna ay 'alal azwaji ya tabbata akan mata mithlul ladhi lahum irin abinda aka gare su alaihinna akan mata ma'ana duk haƙƙin da kaka son matarka ta baka to ita ma tana da wannan haƙƙi a kanka kakka ɗauka kai dai adda haƙƙi a kanta kullum an ka ɗaga magana ka ce a rijalu ƙawamun alal nisa'i kowa ya wannan aya to su ma yana da kyau su haddace wa aya wala hunna mislu alladhi alaihinna bil ma'ruf yawa in ka jawo a rijalu ta jawo wala hunna to Allah ya samu dace shar'an wato bil ma'ruf da kyautatawa shar'an duk abin da ya tabbata na shari'a ka bata haƙƙinta wa'adatan da abin da ya tabbata na al'ada wanda bai ci karo da shari'a ba min husnul asharati na kyakkyawar zamantakewa wa tarki darari da kuma rashin cutarwa wa ala zawji ya tabbata ga miji an nafaqatu ciyarwa min at'ami na abinci wal idami da miya kaga kawo dai masara ga kyale ka ce to kayan miya ita za ta yi a wallahi magana ga ta shi Abdullahi tana da ma'ana kun san wani shi gane kai yayi fama ya ka masara to dan ba kenan zaki so a naira 50 a a gani ko an gani wallahi ballan gani shi ga duk yayi fama wal kiswati haka nan da tuwayi wa alatu tanazzafi da kayan tsafta sabulu wanka shi ma na gane kai ba sai ya so kilin ba jama'a shehu abdullahi kawai bayani duk wasu na kan hujja da magana shehu usman ce ai ya ce mace ba dole sai ta dafa mijinta abinci ba an gani Allah ya sa mu dace wa'alatu tanazzufi da kayan tsafta ala hasbi halihima gwargwaron hali ne wa malihi da dukiya ce to kuma ita ku ba a ce ta matsa mai ba abinda ba shi ya a ce siya siya kawo yawwa kwana da rato ina mai sara yawwa malam guda jawa ya ce in har yana cikin kunci to ainihin sai a yi jinkirta mai har zuwa go'in ya walo sai shi sa'atin mai sa'ati yawwa kowa ya gurgurin iyawa ce mijin ki sabulun jikka guda shi ka iya sai ya yi wanka ai hankun da shi eh kakki ce ai mijin wance na dubu uku shiga sowa eh shi mijin wance na to aiki ba matar wani hikima an gadi Allah samu gani wa'adatul baladi kuma gwargwaro al'adar gari wanda dai gwargwaro in an kaso sabulu kaza to ba a cewa an yi ba a cewa kuma an yi kasa an bayyanta ka Allah akbar malam musu yi kokari ba duk karkashin wala hunna mislul ladhi alaihin tabil ma'ruf shi kawai was sadaqi haka nan da sadaki gwargwaron yadda aka biyan sadaki shi ma shi kwatanta ga garin shi biya kashe ƙasa kashe ucuri wal hijabi haka nan da hijabi duk suturar da addini a samu wata alimil wajibati da kuma sanar da ita duk abin da an wajibi na ilimin addini wal amri bi ta'ati da mata umuni da aikin da'a kaga bi shehu abdullahi naka cewa mi wanda yana cikin shi ma wala hunna misalul alaihinna karantar da su to sai an ka ta sa'a matarka ta wuce ka da karatu ya zaka yi ta wuce ka ta saki kai ko ko alantar ba kai ba to kaka za a yi sai ta tsaya nan iyakar karatun ta ya mutu ke da kai baka iya ba ita bata iya ba sai a daro a lalace to wanda zaka tura na kashin wada mata koko wata to ita wanda zaka tura mata aure ta koko karamar yarinya ta in ta yi aure fa in ba ta aure ta fa ta wannan za ta yi irin da matarka ita asarauniya to amma an bude makarantar mata aure mallamin nan guda na hukumi za su tafiya ko mata sun yi ishirin kuma duk baka yadda ba amma ka yadda mata ka tafi katin zabe ka yadda ta hijiwa ƙuri'a ka yadda ta hijin kasuwa ana kasuwa ka yadda ta wurin buki an go shigo cikin gida maza su shigo a yi tabbacin kuɗi duk ka yadda amma nan inda mallami guda na ga ajinsu mata sun yi talatin baka yadda ba nan shaidan gaba ka tsoro ka ganin matar ka wani abu za a yi mata wallahi jama'a daɗewar basira ta amma kayar ta hina wurin katin ɗan ƙasa kayar ta yi asibiti kayar ta yi ko'ina ban da makaranta nan nan matsala take kamar yadda korona da dattaho ba ta shiga banki malam wani ba ta ta yi kasuwa ina daga zuwa masallaci masallaci ta kaza sai an ka ce abin wato kun gano shedan game da lamarin addini wa yadda yake Allah samun gani yace wa ta'limil wajibat da sanar da ita abinda an wajibi wal amri bi ta'at wa tasqutu an-nafaqatu bin nushudi to akwai radda wannan haƙƙin naka za ta kayar da abinta da kanta shine in ta ƙijin maganarka duk abin da haka cewa ta yi ba ta yi in ka ce ta yi ba ta yi in ka ce ta bari ba ta bari wa huwa man'ul wata'i shine ya zam ba ta yadda a sadu da ita wal khuruj bi ghairi idni ko ko tana hita wurin yawo ba da izinin sa ba wala yamna'uha muzawaratu dhawi maharimiha amma shi ku bai sa mashi hana ta zuwa inda yan uwanta kai kariba yadda yi kokarin adalci ko nan kan ba shi hana ta zuwa inda yan uwanta illa li uzrin sai dai da uzuri in yana da wani uzuri wanda kila yi wancan to sai ce to wanci kin ga yanzu bai dace ba saboda kaza sannan su gobe ku sumai sai kullun tana gida ko ku kaza kaza kaza tana ta amma dai kuskure ne kaji an ce wani ai wallahi shi kulli shi kai wallahi kulli shi kai ko inda yan uwanta ba ta zuwa gaskiya kuskure ne wannan tsaurin ya yawa wallahi tsaurin ya yawa akwai wasu malam sai ka azama mala'iku na yan tsaka na faɗa wa ala zawjati alhifz limalihi wal ihsan ila ahlihi ya zama wajibi ga mace ta kiyaye dukiyarsa da kyautata zuwa ga ƴan uwansa wal tizamu li qabuli amrihi wato da kuma da zamta umarninsa wala takharuju illa bi iznihi illa li uzrin kada ta fita sai da izininsa wa yashtarika ne za su yi tarayya fi husnul asharat game da zamantakewa kyakkyawa wa tarkid darari da barin cutarsuwa qala ibn abbas abdullah ibn abbas ya ce uhibbu an atazayyana limra'ati ina son in yi ado in yi kwalliya saboda matata kama uhibbu an tatazayyana li kamar yadda nika son ita ma ta min ado walin rijali alaihin na daraja Allah ya ce maza suna da daraja akan matansu fadilatun fil haqqi suna da fifiko wurin haƙƙi min wujubi ta'atihinna nayi musu da'a lahum lima saquhu min al mahr wal infaqi saboda kokarin da sun kai na biyan sadaki da kuma ciyar da su da suke wallahu azizun Allah mabuwayi ne fi mulkihi ga mulkin sa la ya'taridu alaihi fi umurihi babu wani wanda sai gitta mai ga al'amuransa hakimun mai hikima ne fi ma dabbarahu li khalqihi cikin duk abin da ya gudanar ga halittunsa la ya amuru illa bima huwa sawabun babu abin da Allah zai cewa ai sai abin da addaidai wa hasanun kuma abin da adda kyawu azizun wato shine mun ka bayyana hakimun ko mai hikima a cikin dukkanin lamuransa sai Allah ce at-talaqu wanda ana zamu rasa aya insha Allah inda mun ka waɗi daidai Allah shi ba mu lada inda mun kai kure ko tuntuɓe harshe Allah shafe shi a cikin zukatan masu rare al'ilmu inda Allah la haula la quwwata illa billah